أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اقتفى أثره واهتدى بهديه واستند بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa musulmi a yau muna ashirin da uku ga watan Ramadan hijiran manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta dubu ɗai da ɗari hudu da talatin da biyar wanda ya dace da ashirin da ɗai ga watan bakwai miladiya aihuwa Isa ɗan Maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha hudu muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul baqara jiya mun tsaya aya ta ɗari da arba'in da bakwai a yau za mu tashi aya ta ɗari da arba'in da takwas a shahi na ashirin da uku wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala ولكل وجهة هو موليها
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير نعم الله سبحانه وتعالى ياتي قبل بياني كان الأمر القبلة yake cewa wali kullin wijhatun huwa muwalliha wali kullin ai ga kowane sai an kai tanwini ita kullu in ji malaman larabci ba ta ɗauka alif wallam a ƙa'idar tataccen larabci ba a cewa alkullu kuma ba a cewa alba'du sai dai ya zamanto ana mata idafa amma a yanzu majma al-lugha al-qahira manya-manyan malaman ilmi da larabci suka ce wannan ya zamanto sha'i to kuma idafa dama kishiya ce ta ma'rifa al-alif wallam ko a yi al-ma'rifa bil idafa ko a yi ta'arifi kuma da al-alif wallam sai an kai to in an kai haskin tanwini to dole sai a kaddara wani abu marmakon a ce wali kulli insanin wijhatun huwa muwalliha ko wali kulli ahli dinin wali kulli ahli dinin wijhatun huwa muwalliha sai an ka ce wali kullin sai an ka shahida ka gare ta da tanwini to sai ka kaddara wani abu ina fata an fahimce ni kul kullun ya'malu ala shakilatihi ay kul kullu insanin ya'malu ala shakilatihi dan haka wali kullin ga kowaɗanni mutanen addini wijhatun suna da wato inda suke dibi alqibla huwa muwalliha shi Allah subhanahu wata'ala ya juyar da su akan wannan alqibla shi ya ba su umurni su dube ta ko ko wali kullin wijhatun huwa muwalliha kowane yana da alƙibla wadda shi ita ce yake ganin ta dace da shi fastabiqul khairat ku yi gaugawa ku yi riganganto ku yi tserereniya wajen aikata aiki na alkhairi aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a duk inda kuka kasance Allah zai zo da ku gaba daya inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai da aka ce wali kullin wijha malaman tafsiri suna da mazhaba guda biyu akan wannan aya waɗansu malamai suka ce nan wijha ana nuhin wato jiha wadda take ta addini kinan sai ya zamanto dukkan kowaɗanne mutanen addini suna da alƙiblar da suke dibi su gabatar da addininsu waɗansu kuma malamai suka ce a jiha wato ta kasu gida biyu akwai aljiha alhissiyya akwai alma'anawiyya kowane dan adam yana da mazhaba wadda ya kaba kenan ba dole ba sai mazhab wato alqibla wadda ake dubi akwai alqibla ta hankali da alqibla ta tunani da alqibla ta kasuwanci kowa akwai inda ya kaba kenan don haka ku kuna daga cikin mutane ya ku musulmi idan ya zamanto yahudawa suna da tasu alqibla kiristoci suna da tasu alqibla mai bauta ma maciji yana da tashi alƙibla mai bauta ma saniya yana da tashi alƙibla mai bauta ma kusu ko mu ce bera yana da tashi alƙibla to kuma kuna da taku alƙibla sai mi babu wani abin shan kai a ciki sannan kuma wali kullin wujhatun huwa muwalliha in mun dauke ta akan umumi kowane dan adam yana da bayan alƙibla ta addini da tsari wanda ya kama kowa akwai cikin mu akwai abin da ya dauka ina fata an fahimce ni wanda shine ba yanzu turawa a cikin tsari na ilimi in kai zurfin ilimi sai a ce speciality wannan yayi speciality akan kaza wannan yayi speciality akan kaza da larabci ana kiran shi takhassus a ilmance idan ka zo a cikin university ka samu bak to za ka yi za a tambaye ka wani karatu kake son ka yi wani sai ya ce yana son ya yi karatu na tattalin arzikin ƙasa abinda ake ce ma economy wani ya ce a'a yana son ya yi karatun noma abinda suke ce ma agriculture wani kuma ya ce yana son ya karanta tarihi shine istuwar ga sunan daban-daban wani ya ce likitanci zai karatu an gane wannan in fannoni na da musulunci haka idan ka je jami'a bayan ka samu bak za a tambaye ka mi kake son karatu wani sai ce to shi yana son ya karanta tafsirin alkur'ani mai girma wani ya ce hadisi yake son ya yi karatu wani ya ce fiqihu ko shari'a yake son ya yi karatu wani kuma ya ce tarihi yake son ya yi karatu wani ya ce larabci yake son ya yi karatu cikin larabcin ilimin muka daban-daban ne akwai adab wani ya ce yana son karanta adab wani ya ce a sarf yake son ya yi karatu wani ya ce nahau yake son ya yi karatu wani ya ce balaga yake son ya yi karatu hakan ga mutum yake zabe abin da yake so wani kuma sai ce siyasa haka wani ya ne don yi karatun siyasa kaga kowa dai wali kullin wujhatun huwa muwalliha haka idan muka ɗauka cikin fagen kasuwanci kowa akwai irin fagen kasuwancin da yake ganin ya dace da shi wani ya ɗauki kasuwanci na aje a kawo kaya wani kuma ya ɗauki na zama wuri guda kaga kowa akwai inda ya faddala sannan wani yana son kasuwanci na ɗumki shi yana ganin ya fi sauki gare shi wani kuma yana son kasuwanci ba na ɗumki bane abin da yake bukata shine kasuwanci na wanki da guga wani kasuwanci na kaza kowa akwai abin da yake so hakan ga in oda ce wani yana oda abinci ko cikin abinci wanga yana oda abinci na shinkafa wanga yayi oda masara wanga yayi oda hatsi haka in kamfani ne kowane kamfani akwai abin da yake bugawa wali kullum kullun wujhatun huwa muwalliha dama yan adam haka Allah yi su kowa da abin da ya samu kai ne kuma ko cikin mazhabobi na alkhairi da sharri wani mazhaba ta alkhairi ya dauka wani mazhaba ta sharri ya dauka haka kuma ko cikin mazhaba ta sharri kowa akwai inda ya kama wani cikin tambad wato cikin tambadodin da ya dauka shi ta ya dauka don haka can na dukiya ce take tahiya wani kuma ya dauki shan giya wani ya dauki biyan mata ko cikin mutane hakan gane kowa akwai mazhaba da ya dauka makan shi طبيعة تأيان آدم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين سابانيني دولي سيأنسى مساباني إنا فاتا أن فهمتا دهك الله تتو فاستبقوا الخيرات ku yi riganganto wajen aikin alkhairi ku yi riganganto wajen aikata aikin alkhairi malaman luka suka ce aslin fi'ili na istabaqa ya ta'addi ila ya ta'addi bi ila in an ce istabaka sai a ce ila ko sabaka ila ya kamata a kawo ila to wani lokaci ana shahe harful jarri don saboda ya kumshi ma'ana ta wani fi'ili kamar yadda muka gaya muku akwai sabani tsakanin mazhaba ta basra da mazhaba ta kufa in an ka ce istabiqu ila alkhairat ya kamata a ce domin sabaqa ne ila shay'i wa sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin ko kuma sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi as-sama'i wal ard ila an ka ce amma ka ce fastabiqul khairat to me dalilin shahi wannan ila sai suka ce dammana wato fi'lu istabaqa ma'na fa'ala ya kumshi ma'anar fa'ala ai if'alul khairat ko aikata ayyuka na alkhairi to amma duk da yake ya ce a aikata kuma ya kumshi ma'ana ta riganganto ayi riganganto ina fata an fahimce ni sai dai da istabaqa da alkhairat sai an yi mishi kaidi na shari'a ina fata mun fahimci ne da an ka ce ayi riganganto sai an yi mai kaidi na shari'a don in an ka bar riganganto mutane su ne za su kaddara shi shari'a ita ce za ta kaddara ma abin da ake nuhi da mi da wannan riganganton in an ka ce alkhairat ya shahi dukkan alkhairai gaba daya domin ya zama to kamar jam'i to tunda alkhairat alkhairai ne masu yawa don haka shi ma wannan alherin muqayyadi ne bi shari'a shari'a ta za ta nuna ma menene aiki mai alkhairi domin an ka ce ai riganganto wajen aikata alkhairi sallah aikin alkhairi ne ko ba aikin alkhairi bane sai a bari sai liman ya tada sallah sai mutane sun yi alwala sai a bazo da gudu pap ayo gudu kaga istabiqul khairat sai suka hujja da wannan aya alhali ko an ce in za a zo wajen sallah a zo cikin natsuwa kaga nan gaugawa da ake nuhi gaugawa wadda shari'a ta yadda da ita wani ya ba sa kaza kan da abu ya kubce ma kai kai kokari ka bada wannan shine istabiqul khairat ku yi gaugawa wadda shari'a ta amince da ita ba wai kawai gaugawa mutlaqan ba ina fata an fahimce doyan ka bar gaugawa to kowa zai iya gaugawa alhali ko gaugawa an hana ta cikin abubuwa in ba daidai yadda ba za ta bata al'amarin da za a zo da shi ba mun fahimci wannan da kyau kawai ne ce to ai an ce fastabiqul khairat liman ya tara sallah ya dabo da gudu kaka kaka kaka kaka ya shigo masallaci ce lahiya ce an ce fastabiqul khairat mu ko dole na mu ganganto mu yo gudu kaga ba haka ake nufi ba a'a gaugawa wadda bata saba ma shari'a ba sannan da an ka ce al khairat nan ma al khairat nan dole sai an dawo shari'a za ta fassara maka abin da ake da al khairat shine ma amara bihi Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabi aw jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam abinda ake ce ma alheri shine abinda Allah ya umarni da shi cikin alkur'ani ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine alkhairi ba wai abinda hankulan mutane suka ba su cewa shine alkhairi ba domin idan muka bar mutane kowa ya zaba maka ne alkhairi to duniya abinda kace ganin alkhairi wani baya ganin shi shine alkhairi sannan a cikin addini kowa zai iya kirkiro wani abu ya kawo ya ce to wannan alkhairi ne ina fatan kun fahimci wannan da kyau alkhairatin da anka ce alkhairi ba wai mutane na su zaban makan su ba abin da alkhairi a'a Allah nan zai cewa abu kaza mai kyau ne ya ce abu kaza bai da kyau amma in anka bar ra'ayin mutane to ni abin da nake ganin yana da kyau cikin hankali na kai a hankalinka ba shi ne da kyau ba shi yasa hankulan mutane suke samun sabani wanga yace wanga abu mai kyau da cewa bai da kyau wanga yace wanga yana da kyau yace wanga bai da kyau wanga shi na mini wanga bai yi mini to in ba mu koma ba shari'a ba ya za a yi mu gane wani an mai kyau wanda bai da kyau tunda ni ban yarda in bar nau babu wani dalili daga Allah ko daga manzo Allah in bar nau'in kama naka kai kuma ba za ka bar naka ba ka kama nawa amma in an zo wajen shari'a in tace ga wanda za a yi da ni da kai kowa sai ya ra'ayi ne abin da shari'a ta ce mun fahimci wannan da kyau ko to fastabiqul khairat aina ma takunu ya'ti bikum Allah jami'a duk inda kuka kasance Allah zai duzu ku gaba daya da masu shakka za a yi tashin alkiyama da waɗanda suke ganin za a tashin alkiyaman duka sai Allah subhanahu wata'ala ya haɗa ku gaba daya dan haka tashin alkiyama ba wani abu bane ga Allah subhanahu wataala ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida daga cikin mutane akwai wanda su yarda a tashin alkiyama ba akwai waɗanda kuma sun yarda a tashin alkiyama amma aikin da suke yi yana nuna cewa suna da shakku ga sakamakon Allah domin mutumin da yake ribda ciki da dukiyar mutane kuma bai tunanin kiyama yanzu imani da ya hita cikin zukatan musulmi suna ganin haram ba wata abuta ba kaga ko da ya yarda ana tashin alkiyama amma yana shakkun azaban na za'irar tashin alkiyama sai ga mutum ya ce haram ko kuma ne ya ce maka bani sai mun ce lahira in biya ka irin waɗannan mutane ba a ba su kuma maganar da suka faɗa an rubuta ta kuma za a yi musu azaba akan tarar tashin alkiyama kaji mutum ya ce bani sai ranar tashin alkiyama kaga ko da ya ce ya yi imani da Allah akwai saura cikin cikin zuciya tai don haka ya kamata a ce musulmi yana jin tsoron Allah iya jin tsoron Allah amma ya zama to ka yarda ana tashin kiyama kuma kana cin haram ka yarda ana cin ana tashin alkiyama kana cin dukiyar marayu ka yarda ana tashin alkiyama kofofin sabo kowace shiga kake yi wannan dole na sai mutum ya yi tunani kafiran da ne wasu daga cikin suke shakar tashin alkiyama da nan yanzu akwai wanda su ma suna ganin ba a tashin alkiyama ta dace kai lahiran dan da wani ta faɗi dina akai ta faɗi dina ake yi akwai wani babban adib daga cikin udaba da ake cewa abil ala il ma'arri makaho ne Allah ya bashi ilmi sosai to abil ala ilma'arri yana da fahimta wata rana wato daga cikin kissar shi sai wani mutum ya zo a cikin gari sai yana neman gidan wani bako ne sai zo yana neman gidan wani mutum bai san gida ba kai kuma abil ala ilma'arri kana yawo to kun san cikin makahi saboda tsananin basira akwai makahon da in yana tafiya yana gane inda yake sai abul ala ilma'arri ya kama hannun wannan mutumin sai ya kama sandar shi takwat takwat sai da ya kawo daidai bakin kofar gidan mutumin ya sallama sai sai aji shi sai tafiya kai to shine sai ya baiti yake cewa a'man yaqudu basiran la abalakum qad dalla man kanat al-umyanu tahdihi yace a'man yaqudu basiran yanzu makaho zai jawo wanda yake mai idanu guda biyu yace la abalakum ga abin mamaki yace qad dalla man kanat al-umyanu tahdihi hakika ya bace wanda zamanto makahi ne suna ajjagoran shi ina fata an fahimci ni to abil ala il ma'arri a farkon rayuwar shi bai yarda ba akwai tashin alkiyama yana daga cikin alfalasifa mutanen da ake cewa filozof shi a fahimta shi ba za a yi tashin alkiyama ba to shikenan sai ya wani baiti yake cewa wa tuhattimuna al-ayyamu hatta ka'annana zujajun la yu'adu lana subka yace wa tuhattimuna al-ayyam kwanaki za su daddace mu wato zamu wanda kasan madubi ya hado ya tarwatse shine tahtim zamu tarwatse hatta ka'annana zujajun yace ka ce dai mu kamar wato madubi ne ko kuma qarau la yu'adu lana subka yace ba yadda za a yi mu sake komawa madubi in ya hado saman kwalta ya bada wat ana iya tattara shi kai tsaye koma yace to irin wanda ya watsi haka zamu komawa abul ala'il ma'arri da ya fara sauraren tafsiri ya fara sauraren adilla na tashin alkiyama sai ran nan ya tuna ya ce ya gano cewa lalle akwai tashin alkiyama to sai ya sake ya tuba daga wannan magana sai ya dawo din su bai tuttuka guda biyu yace za'amal munajjimu wa tabibu kilahuma la tuhsharu al arwahu qultu ilaykuma in sahha qawlukuma falastu bi khasirin wa in sahha qawli fal khasaru alaykuma yace za'amal munajjimu masu kallon taurari arna sun yi riya sun yi ƙarya cewa wattabibu da likitoci dama likitoci ne da su ma ba su dana tashi alkiyama ba la tuhsharul arwahu sun kace ba za a tashi alkiyama ba abul ala il ma'ari yace qultu ilaykum an ce gare nan gare ku in sahha qawlukuma falastu bi khasirin to ni da ni yarda da tashin alkiyama in har zancen ku ya zama to gaskiya to ai ni ban yi hasara ba tunda da ana tashin alkiyama ko ba shi ba waɗanda ka cewa ba a tashin alkiyama idan ba a yi tashin alkiyama ba waɗanda sun kai imani da ai su yi hasara ba ya ce wa in sahha qawli fal khasaru alaykuma in kuma magana ta ta inganta to hasara tana akan ku sai waɗansu malamai suka ce to har yanzu abul ala ilm ariki ne na shakka tashin alkiyama domin ya ce in sahha qawlukuma in zancen ku ya tabbata alhali ko zancen su ba zai tabbata ba domin ƙarya ne sai malamai suka ce a'a akwai abin da ake ce ma at-taslimul jadali zaka sakan ma mutun ba don kai imani ba saboda ka san inda zashi kai ne zaka cin nasara kamar yadda Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin suratul saba wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin wa inna mu aw iyyakum ko ku to la'ala hudan akwai wanda akan shirya aw fi dhalalin mubin akwai kuma wanda akan bata bayyana ka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai shakka cewa shine akan gaskiya ina fata an fahimce ni sai Allah ce to inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai sai Allah ce wa min haythu kharajta
ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون نعم ومن حيث خرجت تدو عند كفت فول وجهك شطر المسجد الحرام ka juyar da huskakka inda masallaci mai daraja yake shine masallacin makka in ka ji an ce masjidul haram dukkan masallaci yana da daraja amma istilahi ne na alqur'ani in an ce al masjidul haram ana nufin masallacin makka ina fata an fahimce ni Allah ce id humul ladina kafaru wa saddukum anil masjidil haram kafirai suna da suka kafirce suka kange ku daga al masjidul haram shine masallacin makka an gane wannan فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وإنه حقيقة الأمر القبلة للحق من ربك gaskiya ne daga wajen Ubangijinka wama Allahu bi ghafilin amma ta'malun Allah bai kasance ba mai rabkana ga abin da kuke aikatawa dan haka anan akwai abin da ake cewa al-mu'akkidatil khabariyya akwai abubuwan da da su ne ake karfafa labari a cikin larabci kun san ko cikin hausa akwai abin da za a kara ko cikin kowane yare akwai abin da ake yi don a gane da gaske ake yi in ka faɗi magana ce a'a sai ce na rantse da Allah ta wannan mu'akkidul khabari ne ko ba ka nan bane ce ai zaini irkwai in yace ai zaini irkwai na nuhin cewa maganar nan ba wasa bane mantiforo ne ko to da an ka ce wa innahu kaga inna tana daga cikin mu'akkidatul khabar an karfafar da ma'ana haqiqatan wannan al'amari na alƙibla lal haqqu min rabbika gaskiya ne wannan lamun kuma ita ce malaman nahu suke ce ma allamul muzahlaqa wato ya kamata a kawo ta cikin mubtada yanzu in nace muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaga muhammad a tsari na wato larabci nahu shine mubtada rasul shine khabar to yanzu in ina so in karfafar da ma'ana sai in ce la muhammadun rasulullah kaga wannan lamun dai in karfafar da shi to in inna ta zo baiwa inna da la su zamana wuri guda ita inna sai ta zo sai ta shiga cikin mubtada shi ko khabar sai lamun kin sai ta yi tazahluq shine ta yi tarallabiya sai ta koma zuwa ga khabar sai ta shiga sai in ce inna muhammadan la rasulullah to irin wannan lamunci kaga innahu lal haqqu min rabbika hakika gaskiya ne daga wajen ubangijinka Allah ya akkada wannan labari wama Allahu bighafilin amma ta'malun Allah bai kasance ba mai rabkana ga abin da kuke aikatawa ko kuma wama Allahu bighafilin amma ya'malun a wata kira'a Allah bai kasance ba mai rabkana ga abin da suke aikatawa sai Allah ce wa min haythu kharajta ta duk inda ka fita fawalli waje haka shatarar masjidil haram ka juyar da huskaka inda masallaci mai daraja yake masallaci mai alfarma masallaci mai girma masallaci mai hurumi shine masallacin makka Allah ce to wa haisu ma kuntum duk inda kuke musulmi ba wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ba duk inda kuke fawallu wujuhakum shatara kuma yadda huska ku a wajen shi lokacin da za ku yi sallah da an tashi sallah sai a koma can da aka sharadi ne dibin alqibla in an san inda take istiqbalul qibla dole mutun yin wanda dibiyan mai sallah sallah sai babu ta don mi saboda bai dibi alqibla ba ina fata an fahimci ni ko ba ka son makka ko ba ka son larabawa inda za ka sallah sai ka dibi gabas bakin ta kenan amma in ka dibi yamma bace ba in ya zama to kana nan wajajen mu ina fata an fahimce ni ina magana ne da waɗanda anan dan kawai ce a to an ce ko ina ana dibi to mutanen da an gaban Ka'aba a mutanen da annan dake rufi idan suka dibi yamma suka sallah ba ta yi ba su ko mutanen da can in sun ka dibi gabas ba ta yi ba sai sun dibi yamma an gane ni kowanne in bai dibi alqibla ba sallah ta ba ta yi ba ina fata an fahimci wannan sai Allah ce to li Allah ya kuna linnasi alaikum hujja don kada ya kasance ga mutane ya kasance akwai hujja akan ku illal ladina zalamu minhum sai waɗanda suka yi zalunci daga cikin su waɗanda suka ce nan larabawa ake nushi su ne illal ladina zalamu minhum waɗanda kuma suka ce a'a yahudawa ake nushi amma malamai suka ce a'a wannan ta shahe duk mutumin da bai yi imani da wannan aya ba domin duk mutumin da bai yi imani ba sai yayi suka daga ciki idan munafiki na ce a'a an ce ayi kaza an ce ayi kaza wai an sabkar da aya kun san munafikai an sabkar da aya tana ƙara mutane imani su ce kai ayyukum zaratu hadhihi imana eh ko ba kana bane Allah ce wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zaratu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun wa amma alladhina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun kaga waɗanda da ciwo cikin zuciyarsu na munafici sai ta ƙara musu ciwo akan ciwo kazamta akan kazamta datti akan datti ce kai an ce wai adibi gabas kuma kaji ya shekara nawa yana dibin alƙibla yana dibin yamma yana yin sallah yana dibin baitul maqdis kuma shi sai zai ce a shi mutane kaza ce to kun gani wa sai da muka ga muku abin nan ba gaskiya na ba dama dai mun shiga addini na saboda tsoro kai yanzu ganin ka shi na yiwa hakan ga don haka ba za ka iya kare kanka ba su kuma yahudawa za su yi suka su ce da ya ce yana bin addinin annabi ibrahim yana bin baitul maqdis can inda kabarin annabi ibrahim yake domin a baitul maqdis kabarin sheki kuma kun ga yanzu ya baro wancan ya dawo shi na dibin ka'aba kidan yanzu ya dawo zuwa ga laraba yan uwa tai addinin ya kuma na kabilanci ina fata an fince ni su kuma larabawa za su yi suka su ce aha kaga da yana dibin baitul maqdis ya bar addinin yahuda yanzu ya dawo shi na dibin mu yana dibin alƙibla wagga dama addinin mu wanda muke na iyaye bisa gare shi dama shi na gaskiya ko bar shi ƙari kyau shi kai sai ya dawo da mu da shi kuma an ta hanya guda kaga ba yadda za a yi in dai ka rike gaskiya wai ka samu ka zama lafiya ko ka so ko ka ki sai an yi suka cikin al'amarinka duk tunda an yi suka ga alqur'ani an yi suka ga annabawan Allah to waye saura kawai kai hakuri dole na duk wanda ka so ka kwatanta mutane gaskiya sai sun yi kokarin su kawo cikas a cikin abin domin mi domin ba su da niyyar yin imani mutumin da adda niyyar imani da an ce mai Allah ya ce hakuri na ke yarda amma da kaga mutum na suka yana kawo wa nashi shawara ko kaza ko kaza kamar yadda yanzu turawa suka bata mu da mutanen mu da mutum ya yi dogon lakwalki sai aka ja aya aka yi bayani in ba ta mai sai ce wiwi sai kuma sa me sai ya ce maka me me me me kenan ma'ana sai yayi mu'arada in an ce maka Allah ya ce kai istislam wa yusallimu taslima amma ka koma kana mutane kuka akuya kana cewa me me me me me me to wani lokaci ne zakan imani kenan Allah ya kyauta don haka duk yadda kun kai sai an yi suka cikin al'amarin ku sai Allah ce to wali utim fala takhshawhum wakhshawni kada ku ji tsoron su ku ji tsoro na kada ku ji tsoron kowa in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba to amma wannan shine adda waya tsoron kowa in ba Allah ba akwai waya dole sai an hada da dubara ainan ainan ainan eh mutane suna tsoro duk lokacin da baka tsoron kowa sai Allah sai Allah ya tsare ka duk lokacin da kake tsoron wani to sai Allah shi wakkalar da tsoron wannan mutum ya zama to masiba gare ka akwai wani baba ne shika tsoro bai tsoron Allah shi yasa in baba ne nan shi na sallah wani mata sai kuma shika tsoro akwai abubuwan da yake son shi amma sai ta daga ya ce ka san mugunyata kai shi gare ta ka ji mata sai kai shi gare ta ya sa abin da yasa take da kai eh bai iya yi akwai wani kuma yana tsoron mai gida ne bai iya hitowa ya aiki na addini ko ya gaskiya inda mai gida ne na nan wani kuma kaza wani yan garin su wani kaza wani kaza duk aikin banza ne in ka tashi kawai ka faɗi abin da Allah ya ce in za ka yi kai ga abin da Allah ya ce in za ka jin tsoro ka ji tsoron Allah sai kaga Allah ya tsare ka amma in ka koma kana tsoron wannan kana tsoron wannan to sai ka zama cikin bala'i duk abin da ya kai mu cikin bala'i shine tsoron tsoron faɗin gaskiya in Allah ya ce abu ya zan sai ya zam lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara da shi kadai ne a duniya tak duk kafirin da an maka sun ka kasa yadda za su yi su ƙari da shi babu irin dubarar da musu ba babu irin makircin ta ba shirya mai ba amma da Allah ya nuhi musulmcin nan sai ya kai sai da kai sannan da suka shirya kashe shi lokacin Allah ba shi izini yahi sai je Madina an yi shirin kashe shi an yi kaza an yi kaza an yi kaza musulmcin nan sai da kawo hayyau tak to wani na isa shi shahi musulunci daga doron kasa yanzu babu shi amma tsoro yayi yawa tsoro tsakankanin mu tsoro zuwa ga kafirai tsoron kaza tsoron kaza musulmi suna tsoron duk yanzu kasashen musulmi tsoro gare su da an dauko aiki na addini sai an ce no no no yanzu da ka shiga cikin service an ka gane ka da gemi sai a ce maka yan aiki za baka ka dan rinka rage gemin nan hawo mu ba mu so ana gwada mu irin wadannan abubuwa to ya wai mutum shi dan rage gemi ne ka kadan kadan ba a so a ga mutum da gemi mutum yana son shi je wata service sai ce kai in da irin wadannan kaya bai sai sa tsammanin ba zai samu abinci ba shi yasa wata rana wasu masu aiki yan abin da suka ta yi kasar amerika wajen neman aiki to da aka je za a yin aiki sai wani musulmi cikin yan nijar sai batur ya ɗauke shi aiki da ya ɗauke shi aiki sai ce mai to kaji sharuɗana kaji sharuɗana kaji sharuɗana amma kai sai batur batur ya kare sai ya ce to yanzu sa a fara aiki ce a'a kai ka faɗi sharuɗan ka ni zan fara maka aiki ba ka faɗi sharuɗana ba sai ce to faɗi sharuɗanka ya ce to aikin da zan yi maka da rana ne daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza daga safe zuwa faɗuwar rana ya ce to sai ka hidda min minti goma minti goma daga lokaci zuwa lokaci kaza in sai in yi sallah daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza in sai in yi sallah ya ce haka ne ya ce awo in baka yarda ba aiki ba zan yi ba bature ya ce to na baka minti goma da lokacin sallah azhar yayi shige shi sallah yanzu ashe shi baturin yana da waɗansu mutane da dauka aiki babbaku suna da yawa sun kai mutum 40 yanzu sai aka dauki wannan mutumin an ka sanya cikin su lokacin sallah yayi sai na kace yar walla ko da bature to sai ga mutane da su wajen sallah ce ina an kai sun kace a ara su wajen sallah ce ya ce ba mu haka da ku ba wannan shi da muka yi magana da shi ya ce in bashi minti goma cikin ku duk wanda ya dauka aiki babu wanda ya azami sharadin wannan don haka ban yarda wannan ba ka gani kana tsoron ka bayyana addinin ka kare ka ta kari yace bai yarda ba kuma aka haka aka tafi dole babu zancen sallah gare su sai dai su bari in an zo da yanzu ai gaba daya wanda ake ce ma jam diga mai a hada su gaba daya dan haka musulmi tsoron da muke mawada su shi yasa Allah subhanahu wataala ya sanya kullum muna kasantacce tsoro ka ta munto kana ta tsoro kana ta tsoro sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su da tsoro akwai ɗaya daga cikin sahabbai na manci wanda aka aika ya kai sako na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kasashen kafirai da yazo inda shugaban su da da da jaka ta yace wanda ya hau yazo da mashi shi yana suka bisa ga tafkin su bai jin tsoron su komi da komi har suke cewa inda wanga ba manzo bane ga ka'ida ba aka ce manzo wanga da an kare da shi an kashe shi ce mu ban duniya ba ta samu da kai ba to amma yanzu da an gane ka da abin duniya to kaza abin tsoro wai mutum yana jin tsoro ya ga ma gaskiya saboda yana ganin bukata za ta kawo shi kenan yana jin tsoron ba za ka taimaka mai ba shi yasa sai ya zama to rayuwar ka ba za ta albarka ba ko ka samu arziki wallahi in baka wadin gaskiya idan kana malami baka wadin gaskiya kana talaka to wallahi ko ka samu arziki in ya cika duniya ga Allah ba zai barka ka wadin gaskiya ba don kullun wannan arzikin ba za ka gani cewa ya ishe ka ba ba yadda za ka faɗi gaskiya kuma tun kana talaka kaka faɗin gaskiya ba wai sai ka zama mai kuɗi ba in ka zama mai kuɗi ba ka faɗin gaskiya kuma ko ka faɗi ba ta da wani amfani tun kana ma'aikacin gwamnati na kake yin tsaye kai ma musulunci aiki ka faɗi gaskiya ba sai ka so kayar da ta baka koma kana mutane kuwa banza lokacin da kake iya faɗa a yi lokacin da za ka yin tsaye ka faɗi amma yanzu an samkar da kai cikin aikin an riga baka iya komai la tuharriki sakinan wala wala tusakkin mutaharrik sai ka to kana magana mu ne masu kare kaza mu ne masu kare kaza tun lokacin da kake da karhi kake magana amma da yawan mutane ba su zancen addini sai sun sabka ko ko sai lokacin da anka kore su sai ce nan wuri kaza an yi fort nan wuri kaza ba aikata ba alhali lokacin da kake da damar da kai me yasa ba za ka aikata ba fala takhshawhum wakhshawni wali utimma ni'mati alaikum Allah ce nayi wannan don in cika ni'ima ta gare ku ma'ana musulunci ita ce ni'imar da za a cika muna a kawo wannan hukunci yau a kawo wannan gobe a kawo wannan jibi a kawo wannan gata har sai lokacin da musulunci zai cika gaba daya wanda kuma ya cika a cikin wato rana ta hijjatul wada Allah ce al yawma ya'isal ladina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawn al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al islam dina ran nan ya cika tak ana kadawa shi na cika ana kadawa shi na cika kamar yadda ake cewa da tsutsuhi gulbi ga cika sai da ya cika ranar hajjatul wada wali utimma ni'mati alaikum wa la'allakum tahtadun kuma nayikum wannan dan saboda ku shirya sai Allah ce kama arsalna fikum
كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون نعم إذا كنت دوبا wato fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram ya maimaitu da dama wa min haythu wato qad nara taqalluba wajhika fi as-sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra sannan wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa innahu lal-haqq min rabbika wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram wannan shi yake nuna cewa ashe abu in yana sabo dole sai an maimaita a maimaita an yi ta maimaita al'amarin saboda ya tsaya cikin zuciyar musulmi kun san juyar da alƙibla yana ɗaya daga cikin wato nasku na farko farko da an kai a musulunci a shahe wani hukunci to kaga wannan zai sa a sha maka shakku cikin addinin ka to wannan yake nuna cewa ashe wa'azi bai isan mutane dole sai an yi ta yi saboda mi saboda abin ya zamna cikin zuciya yanzu kafin rai sun hi karhin mu su adda media su adda economy ma'ana su adda kafofin yada labarai na duniya gaba ɗai yanzu in kana son ka saurari labarin Niger ina da ka buɗe ka saurara BBC ko to in da BBC da radio gidan Niger wani da shi ha BBC ko to ina BBC take tana Ingila kaga labarin Niger sai ya tashi da nan Niger ya yi ya ta Europe sun gyara shi da suka so sannan su maido muku shi to kai da kanka baka saurari sai ka shekarar biyar baka saurari radiyon Niger ba amma BBC dai ta ce kaza America ta ce kaza RFI wani in kace mai Allah ya ce bai hankali ne bai tashi amma da ka ce RFI ce RFI ne son ka ce Radio France International ina fata an fahimce ni bai kama Qur'ani da hadisi da muhimmanci ne wani kamar wani RFI billahi da bi saboda shi gare haka nan na karshe yake an fahimci wannan da kyau to tunda su adda karhi sun mal sun sun ci gaba kullun shubha suke kawo muna yanzu duk inda kafirci yake suna nan suna turo mu da shi ta hanyar tele ta hanyar internet ta hanyar mi ta hanyar mi ta hanyar mi ta hanyar mi to idan ba wa'azi ake yawan yi ba yake maimaituwa cikin zukatan mutane yaya za mu yi mu samu damar da za mu ya kasu shine in ba wa'azi da ake yi ba yaya za a yi saboda duk ko ina sun liƙe duk abin da kun ka san na sharri na wallahi ba yadda za a yi su tsoron su kawo muku shi kakku san tsammanin kawai suna suna tausayin ku ko suna jiran wani a'a in cikin tele na akwai kafircin da ake so in kaga an sa film to ka kalla a ƙarshe musulunci ne za a saka in kaga an hiddo wani abu in ka kalla ko tallace ko menene a ƙarshe musulunci ne za a zaga duk abin da kake tunani kullun ko ka gane ko baka gane ba babban makin su shine musulunci kuma shine suke yaka aqida dukkan ta taso mummuna sai an yi tallata cikin waɗannan kafafen yada labarai haka ne suke yi haka ne suke yi to in ba a yi tsaye ba an kai ta maimaitawa a ja wa'azi a yi wa'azi a yi wa'azi waɗanda ke cewa wa'azi ya yi yawa to yaya za a yi kenan sai a bari kafirai su ta yadda suke so diba ka gani kai musulmi na amma ka dibi ƙauyukan da kafirai suke shiga iglis in ka zo ka iske ta cikin wani wuri sai ka aza ko ko ko ka dangare bai shiga wannan wurin amma sun shiga cikin kasashen ku sun yi zurhi sun zo sun yi iglis sun iya yaren ku gaba dai ko ba su iya yaren ku ba bature shi kwada maka hillanci sai kai mamaki shi kwada ma zabarmanci gashi nan kuna ji nan yanzu ambassad da mere wai har da su suka yi wani abin da me yake da suna wai wai suna muna maraba da shigo watan ramadan ambassad da mere tana nan ana sawar talla a yi faransai a yi angile a yi larabci a yi wane ne a yi wane ne to ina suka koye shi ina suka koye shi ina ruwansu da azuminku amma saboda siyasa yanzu wani daga nan sai ce kai lalle turawa ga suna da adalci jiya har da barka sun kai mana da da da da hitowa da shiga azumi wawa mutumin da a yana kashe musulmi zai zakwa shi maka barka mutum ya kashe ubanka sannan ya ce maka ina kwana me amfanin shi kullun wayo gare su na siyasa shi bature son shake shaka maka ta hanyar siyasa ya girmama ka yayi maka cin amana babba da ku zo ku yi muna kaza kaza ga musulmi na ana kashe cikin watan azumi ko ba kasar Falastini ba ana kashe su to waye magana wane ne ya darme ma Isra'ila gindi take abin da take ba kasar America ba me ya amfanin gaisuwar su amma musulmi ta ce nano adalci gare su kaga hadda abin ga sun kai muna sai su zo su karanta yaren mu su yi iglis ko ila ba mu gani kahirci ba mu gani kiristanci ba ta kowace hanya amma sai yanzu agadas sai maradi ta yi dogon duci ta yi ina duk ga sunan ta yi kwanni za ka iske iglis iglis ga sunan ana ginawa suna shiga ƙauyuyuka ka iske bature ya iya yarenka don saboda ya karanci aƙida kai san yadda zai yi shi ɗauko hankalinka komi namu sun karanci ko baka gane ba kakka san tsammanin musu karanci komi naka sun karanci shi yasa gwamnatin kasashen mu ba su da tarihin kasashen su ba su san labarin su ba irin yadda waɗannan kafirai suka sani irin abu ya faru kahin shugaban kasar Nijar ya shugaban kasar faransa ya kai kwana uku da jin labari domin suna a can cikin daji wannan proje proje da kuka gani duk suna da labarin kasashen mu sun san abin da muka so sai a zo a dibe ka yanzu kaga duk tuwahin da ake yi muke yin tuwahi wa yake yin shadda wa yake yin shadda mu nan na aka yin ta tura ake yin shadda ko ba su ba ya an sun ka gane shadda muke so ya an suka gane wallahi ga irin wanda muke so sun kai mu na ita ya ake suka gane irin suturar da ta dace da larabawa ya ake suka gane suturar da ta dace da dan afirka duk tare da kaina ake zauna a gane irin abin da kake so ya aka gane cewa matan mu zanna suke so ana ta musu zanna tunda ba muke yin zanna ba ko muke yin su eh fani mu ne ke yin su ya an kai bature ya gane dan afirka shi zan yake so mata ta sa ya an kai gane matan balarabe dogon riga take son ta sa duk cikin karatu yake zamuna suke su karance ka randa su tadda ma bala'i bito gudana suke dandawa da an zo cikin kabila an san cikin abin da kuke so an san abin da ba ku so sai a dauko tarihin wani yaki da an kai da wani abu sai a ce wadancan ba son ku pap minti guda suka ji yaki ya barki kamar da sun kai a kasar Rwanda wannan tabi'a suke nan to dole na sai malamai suna tashi suna wa'azi waɗannan 'yan ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam mafi yawancin su busan addini ba wata rana su dace da abin da ake so wata rana ba su dacewa amma malamai ɗai ga zuwa su faɗi gaskiya da abin da ya dace su kadai za su zakuwa su waɗi abin da ya dace cikin al'umma su kadai ga yi makasa roƙon Allah ba tare da gwamnati ta biya su ba dubban mallaman da ga yi roƙon Allah Muhammad Isu bai taɓa sani su ba balle shi ba su kuɗi amma kullun cewa su kai Allah ka zama da dijjar lahiya domin suna an masoyan ƙasa na gaskiya suna suke son Nijar so na gaskiya suna suka cewa abi abin da Allah ya ce amma waɗansu sai abin da ran suke so ne suke bi Allah ce to kama arsalna fikum rasulan minkum kama wannan ta'lil ne kamar dan saboda wadansu suka ce yana da alaka ne li utimma dan in cika muku ni'imata ne aiko muku manzo ina fata an fahimce ni ko kuma na cika muku ni'imata shi yasa na aiko muku manzo kama arsalna fikum rasulan kama yadda muka aiko fikum a cikin ku rasulan manzo minkum daga gare ku wannan mun yi bayani mun ce akwai bambanci da fikum da minkum domin fikum daga cikin ku kenan tare da ku yake minkum kuma daga gare ku naku ne ina fata an fahimce ni kenan duk hanyar da za a samu ku fahimci addini an kawo ta minkum naku ne dan uwanku ne balarabi an sabkar da alqur'ani da mi da larabci inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun ko baka nan bane ku kuma larabawa ne kuna jin larabci ina fata an fahimce ni kenan shi kenan babu wani aballe ku ce sai an dauko wanda zai muku tarjama eh sai an dauko interpret wanda zai zai yin bayani a ba ai muku interpret aya kai tsaye na take shigowa ina fata kun fahimce ni yanzu ne in muna karanta aya wani sai mun fassara yake sanar abin da ake nufi wani kuma da an ja larabci ka himma a fassara ya ji abin da Allah subhanahu wataala ya ce ina fata kun fahimce ni to su da an ja aya suna ji shine minkum kenan sannan kuma fikum gashi tare da ku ba wata ƙasa ta yake ba ba sai an ɗauko wani me yake da suna wata media ba ko wata satellite sannan a ce da can wata ƙasa ne a'a cikin ku ne yake kaga shi da aka ce ma arfa katak ga abu tare da kai ga abu naka to me ya saura imani da ya saura amma in babu rubu ba za a yi imanin ba yatlu alaikum ayatina yana karanta muku ayoyinmu wa yuzakkikum yana tsarkake ku ko wace irin tsarkaka ta hanyar shirka ko ta hanyar datti yana gwada muku yadda za ku yi ku tsarkake jikinku kuma yana gwada muku yadda za ku yi ku tsarkake zukatanku ko wani tsarki ana bukata tsarkin jiki da tsarkin zuciya ina ba ta fahimce ni wani yana da tsarkin jiki amma bai da na zuciya wani yana da zuciya bai da na jiki wani an kai su a a hada gaba daya masu tsarkin jiki ba su da tsarkin zuciya kafin rai da sauran mutane waɗanda zuciya su babu imani dan mutum kawai haka gara yake tafiya gashi kaga mutum abinda an mutum amma zuciya ta babu imani kwatan ɗaya shi kai wanga shi mutu kwatan ɗaya shi kai kaza kwatan ɗaya shi kai kaza kaga babu ɗabi'o'i masu kyau kamar irin mata na zamanin yanzu ga mace da kyau amma babu ɗabi'a mai kyau tana da kyawu na jiki duk wanda ya gane ta yana fatan ya aure ta amma ina shi yasa yanzu ga sunan mata birjit kana ganin su amma baka iya aure wata ko sadaki an ka biya ma sai dai ka ce a yahi ne ba ta iya shiga gidanka don yanzu na tana barkace maka gida kun gani babu akhlaq dan adam komi kyawun jikin shi in dai zuciya sai ba ta dabi'a mai kyau mutumin banza ne bai da kima wajen kowa sannan kuma akwai tsarki na zuciya amma akwai wanda suna da tsarkin zuciya ba su da tsarki na jiki kamar yadda wadansu suke ga su mutanen kirki kaga wani zaka iske shi mutum ne mutawadhi mai mutunta mutane shi na gaisa mutane zuciya ta da kyau amma sai ka shi na barin kai ne da kazamta to zaka ganin wani bai son ba ya gaisa da shi an fahimci wannan da kyau to amma cewa an kai a hada su gaba ɗai wasu ya baka fatahir ka tsarkake suturarka tak ko ba haka nan bane sannan kuma ka tsarkake zuciyarka a gane ka cikin sutura mai kyau kuma ka zamanto mutakabbir mutajabbir mutum mai girman kai wanda yake rena mutane yake ganin kowa ba komai ba duk mutumin da yake ganin kowa ba komai ba to shi ma ba komai bane malamai suka ce duk mutumin da yake kallon mutane banza to misali shi kamar mutum ne wanda ya hau dutsi babba montagne abin da suke cewa montagne to mutumin da ya hau duci mai tsawo idan ya kalli kasa ya yake ganin mutane eh yan kanana ko yan kanana kaina kaina to idan suka tadda kai su ko kaka suka gani ne eh dan karami ko to yana kallon mutane kanana su ko suna kallo ne karami komi mutuncinka komi iliminka komi darajarka in dai ka zama to baka kallon mutane da kima to mutane wallahi ba su ganin ka komai banza mutane suke ganin ka da kai da kuɗin ka sai ka biyo ka wuce ba a san ma kana yi ba ka shigo mota ta miliyan hamsin saboda kare da mutane wallahi mutane ko kallo inda kake ba su yi balle su gaishe ka ina fata an fahimci ni misharo mutane da kai idan ka zama to mutajabbir mutakabbir kana kallon mutane banza mutane suna kallon ka banza shi yasa ake son mutum zama to mutawadi sai kai kasa kasa kasa kasa kuma komi abinka duk abin da yake zo ma dan adam yana zo maka dan nan girman ka ya kare yadda an ka aihe kowa haka an ka aihe ka magana ta kare ko ko ba wannan ba eh yadda mutane suke zuwa dush haka kake zuwa dush wannan najasa wanda a cikin cikin mutane kai ba akwai ta cikin cikinka ko akwai mutumin da babu tuci cikin ciki ne akwai mutumin da bai da yawu miyau majina akwai wanda bai da ita to sai girman ka mi kana aure ko baka yi aure suna yin aure to in zaka zo wajen mata kai mata girman kai sai ka iske duk girman kai shi ya kare lokacin da zo wajen mata ta yanzu cikin gida sai ya zanka las yayi sanyi aye ko haka na ke cewa yayi sanyi mutumin da yake rena mutane sai ka iske mata ta tana juya shura kasan bidu sai wanda take so Allah ya tsare mu da irin waɗannan abu dabi'o'i dan haka wayu zakkikum yana tsarkake ku kowace irin tsarkaka wayu allimukumul kitaba wal hikma yana sanar da ku alkitaba littahi wal hikma yana sanar da ku hikma ita ce sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون yana sanar da ku abinda ba ku sani ba wannan yana nuna cewa asalin dan adam shine jahilci amma daga baya ake samun ilimi domin ana sanar da mu abinda ba mu sani ba da san lokacin da kaka yaro baka san komai ba ko ba haka nan bane ka tashi kana yaro baka san ka sha ruwa ba in ka jinwa kuka kake yi sai da aka dauke ka daga baya ka tashi haka san waɗansu abubuwa ka fara koyon yare na magana shi yasa asalin dan adam shine jahilci kowanne ne shi duk da annabawa sanar da su ake yi mun haɗi wannan wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada nahnu naqussu alayka أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين تندا كاكا سنتي باكر سنة كومي أنك سنة دكي تدا هكا موما منك سنتي بامو دسنة كومي أنك سنة دبو sannan kuma in tafiya ta yi tafiya mutum ya yi tsawon shekaru in bai yi anniya ba abin da ya sani kuma sai ya kubce mai wa minkum man yuraddu ila arzalil umuri likai la ya'lamu min ba'da ilmin shay'a yana yiwa ilimin ya tafi mutum ya tsuha ya tsuha ya ruguje wanda da yana da wahala mutum mai imani irin wannan tsuha wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun fadhkuruni
فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين التي فاذكروني ku ambace ni azkurkum ni kuma zan ambace ku wato fi'ilul amri yana da wato jawab a cikin larabci an kai umurni to sai aje jawabi idan kamar an ce idan kuka ambace ni to ni kuma zan ambace ku idan kuka tuna da ni to ni zan tuna da ku washkuru li ku gode mini wala takfurun kar ku kafirce mini malamai suka ce wannan aya tana nuna al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tahi wato bani Isra'ila su bani isra'ila duk inda an kai zance sai a ce su tuna da ni'imar Allah don su tuna Allah ya bani isra'ila kuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum ala alalamin amma al'umman manzo Allah sai aka ce udkuruni ku tuna Allah domin mutumin da ya tuna ni'imar Allah ya girmama Allah bai kai mutumin da ya girmama Allah ba ba tare da ya kalli ni'ima ce ba mun gane wannan mu sai aka ce mu tuna girman Allah don saboda mu tuna da Allah subhanahu wataala su ko sai aka ce su tuna ni'ima saboda su ta hanyar ni'imar ta sai sun ga kai yayi min kaza yayi min kaza yayi min kaza yayi min kaza to bai dace in yi mai kaza ba amma in ka tuna Allah kai tsaye shikenan ba wai sai kai tunanin me yayi ma ba a'a kawai ya cancanci ka girmama shi fazkuruni ku tuna ni afkurkum zan tuna ku sai zaman to nan mutlaq ne dole sai an yi taqyidin shi da an ka ce ku tuna Allah tuna Allah subhanahu wataala ya shahi dukkan gabbanka ya shahi ka tuna Allah da halshenka ka tuna Allah da zuciyarka ka tuna Allah da ayyukanka ba wai kawai an an ce zikiri ba ana nufin zikiri da baki ɗaya ba ce astaghfirullah astaghfirullah a wannan zikiri ne na baki azzikru bil lisan akwai azzikru bil qalb akwai azzikru bil jawarih ka tuna Allah da halshenka kai ta yi wannan kowa ya iya shi wannan shi ma sai ka bi irin yadda shari'a ta ce ba wai da ka gada mana zakai ba ina fata an fahimce ni domin nan Allah ya ce ayi zikiri to amma kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yazo da al-hikma sai shine zai gwada mana da ra'ayin zikiri misali an ce za a yi addu'a bayan sallah an ce ai fatiha wani ya ce babu shi cikin addini to ne zai ce kai sunan Allah na hada hadi sai a ce to yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam bai san qur'ani ba to me yasa bai yi ba khalas magana ta kare ya yi ka sanin qur'ani ko to fadkuruni kin nan yana buƙatar sai an sayar da ya kamata a yi amma kar ka ce a'a wanda kaka ce so ne za ka yi sai Allah ya ce ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya ku ambaci Allah kuna cikin kankan da kai kuna cikin jin tsoron Allah to mutumin da ya sha kwayaye dam yana ba suna akwai Allah kaga ya ma ko da ana ba da lada ga zikiri to shi bai samu don mi don ya rasa hankali shi ko duk mutumin da ya rasa hankali babu lada gare shi ina fata an fahimce ni kenan sai zama kuma ya zamanto in ta hanyar adadi na sai an a shari'a adadin da tace ai zaka yi kakka wuce kakka kara ya an ce ana yin subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 Allahu akbar 33 ko sha ɗai ina fata an fahimce ni sai ka cike da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir to shikenan wanga nassi ne zai ce ga wanda za a yi amma yanzu sai wani zai ce maka kace Allahu akbar dubu ɗari dubun wala haul dubin la ilaha illallah sai ka tambaye shi duk cikin Qur'ani da hadisi ina an kace ai dubun wala haul babu ba a ce kai dubu ba a'a cewa an kai kai tayi to zikirin da duk ba a ce ga bakin iyaka wanda za a yi tayi na za kai amma Allah ya ce a ambaci Allah ambato mai yawa ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran kathira ku ambaci Allah ambato mai yawa tunda ba a yi mai kaigi ba sai kai tayi inda kan je kaga kawai sai ka kwanta amma sai dubu ɗari ko dubu talatin babu aya babu hadisi sannan kuma ba a ce sai zamane ba ko tsaye in kana tukin takasi sai kai ambaton Allah ina fata an fahimce ni kana bisa moto ka tsaya kana cikin daji kana wuta sai kai ambaton Allah kana kwance kishin gide sai kai ambaton Allah kana zamane kuna hira da mutane kaga magana banza ta ce sai ka koma ka cigaba da ambaton Allah ko mi kake yi kana ambaton Allah Allah ce fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum duka kowane hali kake in kwance kake kai ka ambaton Allah wani in yazo ya ce kana zikiri sai ce kai da kwance kaka zikiri to kai ko Allah ya ce wa ala junubikum daga kwance daga zaune ko in ko wani lokaci kana yi ambaton Allah wannan shine ambaton Allah bil lisan sannan akwai bil qalb ka tuna girma Allah da zuciya kana zikiri cikin zuciya ba sai ka bude baki wani lokaci wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna al jahr min al qawl bil ghudwi wal asal wa la takun min al ghafilin sai kai da zuciya ba tare da ka motsa waɗannan labba naka ba shi ma ana karba domin Allah ya san abin da kake aikatawa malamai suka ce idan inda za ka yi wani zai iya ji in kana yi kaɗan kaɗan don saboda ya yi to sai ka ɗaga muryarka idan inda kake yi kana jin tsoron ya kuma kana ganin mutanen zikirin bai sha musu kai ba za ku iya rikici su ce kai da Allah in zikirin ka za ka yi da ta shigo matan sai ka yi abinka cikin zuciya kowane halin shi ya danganta daga irin halin da ka samu kanka ciki sannan akwai zikirun lahi bil jawari ambaton Allah da gabbai shine kai abin da Allah ya ce ka yi ciniki na kasuwa ka samu miliyan goma a ce alhaji ya gani sai alhamdulillah mun gode ma Allah to kuma baka yi sadaka ba a baka gode ma Allah ba Allah ya ce in ya baka ni'ima ya kamata ka yi sai ka ɗiba cikin kuɗin nan sai ka yi sadaka to ka yi zikirin Allah an fahimce ni ka tuna da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala mun fahimci wannan da kyau kanka ce ah, alhamdulillah kai ka taɓa ka kuɗi kana ajiya cikin banki kana ce alhamdulillah Allah ya baka ilimi sai ka karantar da mutane wanda shi ma zikirin Allah ne bil jawarih ka sai ka yi aiki ka yi sallah ka yi abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce duk tunawa ne da ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala amma wani sai shirke guda kawai shirke da zikiri astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah shina astaghfirullah kuma yana tashi na kallon inda zai sace ma wani mutum kaya fadhkuruni azkurkum wa azkurkum washkuruli wala takfurun Allah ce ku gode mini wala takfuruni kada ku kafirce mini don haka sai ka gode ma Allah ka yi godiya ga Allah subhanahu wataala akan ni'imar da yi ma kowa kuma ya dace ya gode ma Allah godiya ta Allah subhanahu wataala in kana da kaza ka rasa kaza sai kaga wani ya rasa abin da kai kan rasa yanzu in baka tashi baka da nazari kaga wani ya ce ya mai garin gazahi ko kudin budin baki ba ni da sai hospital ka gani wani na can kwance bai san ma inda yake ba duniya dangi ne sun kewaye shi suna kuka ana ganin cewa na sai dai abin da Allah yi dai hospital ka gani ko ba haka nan bane wani bai da lahiya bai da azumi bai iya ɗauka azumi kuma shina nan shina yawo cikin masallacin nan yana neman abinci ya tashi tsaye ce jama'a ban da lahiya ko ban da abinci a taimaka ko ba haka nan bane kai ba ka gode ma Allah ga kaddaram ana tarawihi da kai da tahajjudi ka zo kai tsaye ana sallah tare da kai awa uku kana samun lafiya wai kuma ka ce kana samun abinci kuma ka ka gode ma Allah ka ce jinjar zahi gare ta a wanga mulki ba mu gane mishi ba to bari za ka gane mulkin da za ka gane ba bari za a yi mulkin da za ka gane mishi ka gode ma Allah subhanahu wataala wallahi da muna gode ma Allah da arziki ya muna yawa domin Allah ce la in shakartum la azidannakum in kun gode mini wallahi zan kara muku ku gode ma Allah da bakunan ku ku gode ma Allah ta hanyar nuna yadda ya muku ku gode mishi ku yi aikin da yace ku gani in za ku yi asara amma mai kasuwanci na miliyar guda da mai kasuwanci na jikka ɗari da mai kasuwanci na dala talatin duk babu mai cewa alhamdulillah duk wanda ka tare zai ce kai kai sai hakuri sai hakuri al'amurra sun cakule babu mai cewa alhamdulillah to ya zai Allah shi baku arziki ai dole ku yi kowa talauci ya ayyuhal ladhina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani ista'inu ku nemi cin nasara al'amuran ku bis sabri da hankuri ba yadda za a yi a ci nasara in babu hankuri dukkan abin da kake sawa gaba ka sa da hankuri mutumin da bai da hankuri ba zai taba cin nasara ba domin mi domin ta hankuri na kake gane da al'amura suke tafiya lokacin da kake a faranti ana baka wahala ana wadatar da kai sai ka kwantar sa hankalinka kana nan kana kallo a ɗauko wannan a haɗa kamar tela for example yana a faranti sashi ce mai sawuta kaza ya ga wahala ta yi siyo kaza shina ta hankuri sai shina kallo a ɗauki kaza a daha kaza ai kaza ai kaza hankurin nan da yake yi zai kai shi inda wata rana shi ma zai iya yin nashi mai yiwa ya wuce ma mai gidan shi amma in ka ce baka hankuri wa ka ban ɗauka wangwara kan ci sai kai gidan ku kaga baka iya komai ba don haka dole sai an yi hankuri aka cin nasara in ka zo makaranta wajen malam da an buɗe makaranta sai ka iska duk mutanen karce sun taho da masu kuɗi da talakawa da masu hali da kowa duk an zo an kewaye mallan a makaranta mun samu wani malami masha Allah sati biyu sai ka iska kowa watsi babu hakuri babu hankulin karatu makaranta nan da nan da an fara mutane ga wacewa domin da za a tsaya a yi hankuri da za a samu karatun amma ba a hankulin neman ilimi kwana biyu na makaranta ta wace duk inda duk inda kake so ka bude makaranta haka da ka fara tana cika list sai ka ture wani da wani da wani da wani da wani da wani da wani amma da an zo an fara karatu sati ɗaya sati biyu shikenan wani da ka ce mai tashi mutum sai ce kai ni wani gaji mai zuwa makarantar nan tawo shi ko wanga in shi na da zuciya mai kyau yace to zai tafi wanda bai da zuciya mai kyau ce kai ni ma na ga al'amarin nan bai yiwa da Allah ku sayo mu da shayi ko za mu da shayi ha babu sha shikenan babu hakuri in aka yi hakuri Allah zai yi taimako duk wanda ya hakuri Allah zai taimake shi alkawari ne na Allah amma babu hakuri wallahi baka ci nasara ko guda shi yasa mutumin da bai da hakuri bai iya kasuwanci guda bai iya zama wuri guda bai iya zama da mata guda bai iya zama gida guda kullum al'amurra ne tabar tabar tabar tabar ko ba kana ake cewa ba tabar tabar ko bai iya zama wuri guda muzabzabi na baina zalika la ilaha ula wa la ilaha ula amma sai kai hankuri inda maza suke shiga su ji ciwon kai ma ka ji ciwo yau da gobe suka ci nasara da haka shi yasa babu ayoyin da suke ba suka yi yawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam irin ayoyin da ke bashi hankuri kullun sai Allah ya bashi hankuri saboda hankuri abu ne mai wuya shine ake cewa hankuri maganin zaman duniya mutumin da yake da hankuri sai shi ta kallon mutane wanga shi biyo hice kaza wanga shi biyo hice kaza amma in baka da hankuri kullun sai kai hada da mutane kai hada da kaninka kai hada da wanka kai hada da uwarka kai hada da makwabcinka amma in kana da hankuri wanga yazo shiga ma magana ka tauri ka bar shi shi wuce can wanga shi biyo hice kaza kai dai kana kallon mutane a ƙarshe kuma kai zaka ci nasara hakuri ake ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda abu ne mai wahala ina fata an fahimce ni har wasu malamai suke cewa as-sabr ya samo asali ne daga as-sabar as-sabar kuma shine wani icce da ake cewa madaci da larabci as-sibra ina fata an fahimce ni as-sibra shine madaci to saboda hankuri yadda in ka sha madaci kake jin sai ka daure to shi yasa aka samu hakuri suna as-sabr sai an daure sai an cije zaka ga al'amurra suna cijewa amma mai hankuri sai ka kamar ba ai ba abinda wani in ya taba shi minti goma zai rikicewa wani sai ya taba shi shekara ɗai babu abinda za a yi wani ya shekara goma yana cikin damuwa amma mutane ba su sani ba yana nan irin su ayyubu da sun rashin lahiya Allah ce inna wajadnahu sabira rashin lahiya ya kama shi amma yayi hakuri ya daure karshe kuma sai da Allah ya maimaita mai duk abubuwan da suka kumce mishi amma sauran mutane ba sai su waci dama da an fara wanda ga son ka saboda Allah in shirya da hankuri sai ka shina tare da kai da radda an ka samu da radda ba samu ba amma radda kake da dukiya to duk mutane su shige waye ka kowa dan uwarka na sha'ir yace annasu ikhwanu man damat lahu ni'amun su mutane yan uwan wanda ni'ima ta dawo gare shi na in dai Allah dawo ma da ni'ima da mulki to duk duniya ko dan uwarka na yace falwailu lil mar'i in sallat lahu al qadam ya ce to bala'i ya cimma mutum radda ya yi tallaɗiya radda mulkin nan ya gushe ko kuɗi nan sun ka ƙari sai ga duk sauran nan sun wace saboda babu hankuri ba za a iya zama ba ayoyi sun kace wa manzo Allah da dama wasbir fa inna Allah la yudhi'u ajal muhsinin wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhiqin mimma yamkurun hakuri da yitai yitai yitai wassala da kuma sallah nan ba ita ma an ce lokacin da kake neman cin nasara kai sallah yanzu munan da al'amari ya rikice ma mutum bai tashi ya sallah sai dai neme wata wasu hanyoyi a'a kai raka'a biyu ka roki Allah subhanahu wataala abin da kake da bukata kana da bukatar al'amari gari yayi zahi to ba tashi zakai ba kai ta zage zage ka ce mutanen garin gaba duk yan iska ne ko ko ka ce ni min ban ga unhanin duk yan uwana da a cikin garin gaba ya alwala sai ka daga hannunka ka roki Allah subhanahu wataala amman yujibul mutarra idza da'a kai sallah sai ka roki Allah subhanahu wataala amma wani in ya rasa to ya san hanyar da zai dauka ina fata an fahimce ni inna Allah ma'as sabirin hakika Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da masu hankuri to ina ganin anan ya kamata mu dakanta saboda lokaci ya dan matso abinda muka faɗa zaman to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna akwai waɗansu ƴan uwa guda biyu da suka rubuto takardu a jiya wani tambayar shi ta farko shine cewa yana neman a yi mishi addu'a ba tambaya bace yace yana neman yan uwa musulmi saboda ana cikin lalurori a yi mishi addu'a muna fatan dukkan kowanne musulmi Allah shi biya mai bukata ta alkhairi wanda kuma bai da bukata ta alkhairi Allah shi juyar da ita ta koma ta alkhairi sannan kuma wani yayi tambaya yake cewa eh wai yana son shi san eh, tarihin wanda ke gabatar da karatu mu nan ga ba mu kai inda za a zambaya a zo a tambayi tarihin mu ba yanzu da muka fara karatu kuma nan da muke cikin yamai amma dai a gurguje an aihe ni a garin kwanni bayan garin kwanni kuma mun tashi cikin yan uwanmu mun yi karatu irin na gargajiya na gida mun iska kakakin nan suna ba da karatu sannan kuma mun zamna na zamna Najeriya a garin wato Katsina sannan kuma na zamna a garin Sokoto sannan kuma na zamna a kasar Libya kuma na dawo Niger a garin Yamai a cikin masallacin Imam Malik ina tare da yan uwa musulmi ina ganin wannan ya isa an ramai muna addu'a Na'am. Mun ce mutane su rinka rubutowar tambayoyinsu saboda in an ka buɗe kowa yana da tambaya. Amma shi Yahudu da Nasara ku gane kala biyu ne. Mutane su gane da kyau a gurguje. In an ce Yahudu da Nasara akwai jinsi sannan akwai addini. Ina fatan kun fahimce ni. In an ce jinsi akwai Yahudawa waɗanda aka san Isra'ila jinsunsu na Yahudanci ne. ina fata kun fahimce ni amma akwai yahudanci addini wanda wani ba yahude na dan kasar isra'ila ne amma musulmi ne akwai wani nasara wanda faransa yake wannan nasara ne ko amma ta yi musulmi ne akwai nasara nijar duk kiristan da an nijar nasara ne ina fata an fahimce ni wannan yake kawo zai an bada fatawa ta ahlul kitabi wani sai ce ai ahlul kitabi sun kare babu su waye ga maka a'a duk wanda yake akan addinin yahudanci ko da dan bani isra'ila ne ba yahudi ne ko ba ba yahudi bane wannan aya ta shafe shi sannan duk mutumin da yake akan wato addini da kiristanci ko dan Niger ne ko dan Faransa ne duka wannan aya ta shafe shi ina fata an fahimce ni an gane wannan kenan duk inda za a samu waɗannan mutanen ko na jinsi ko kuma na addini za a iya samun su amma kuma akwai wurin da ba za a same su ba ina fata an fahimce ni dan akwai inda mutumin da shi ba ba yahude bane ba ba nasare bane na jinsi kuma bai yi imani da addinin su ba kamar yanzu in ka shiga cikin kauyuka ma akwai inda babu babu wadannan mutane a duniya tana a samu wurin da babu su wallahu a'lam ya Wannan tambaya ta shahi zancen ɗaukar sauti na wa'azi ko bidiyo bayan wanda ya ɗauke shi ya tsara shi ya buga shi ya kuma wallafa shi. A nan sai mai tambayar ya yi tambayar cewa ko ya halitta wani can daban ya yi amfani da aikin domin ya sake buga shi sau da dama ko ya sayar da shi ko ya wani amfani daban ba tare da izinin wancan na farko da ya tsara shi ba. Mai tambaya ya ce ina hukuncin kuɗin da ya samu ta wannan sana'a ko kuma amfanin da ya yi da shi tunda kayan ba nasa bane a asali. Shi kansa kuma menene hukuncin hukuncin da ya rataya a wuyansa. Malam ya ce, malamai sun yi magana akan waɗannan matsaloli baki ɗaya kuma sun warware wannan matsala. Malam ya ci gaba da cewa, wannan sha'ani akwai wani abu da ake kira haƙƙin mai aiki a cikinsa ko kuma zufar goshinsa kamar yadda malam Bahaushe ke cewa. Wannan kuwa in ji malam ko da wata takarda ce ko wani littafi ka rubuta ko kuma wani abu ka tsara ko wasu hotuna ka ɗauka ka haɗa da sauki kai wani shiri na musamman wanda jama'a za su amfani da shi kai ma ka amfana a cikinsa to idan wani ya ɗauke shi a nan wurin ya ci haƙƙinka kai da ka yi tsarin tun a farko misali idan aka ɗauki cewa ka rubuta wani littafi ne bayan ka ƙara rubuta shi sai ka buga amma a ƙarshe sai ka ce to wannan littafi duk wanda ya ɗauke shi ya yi amfani da shi ko ya sayar da shi sai dai ka riga ka ba shi izini ana iya yi amfanin da aka ga dama da shi a nan sai malam ya ce ba wata matsala duk wanda yake da dama zai iya ɗauki irin wannan littafi ya wallafa shi ko kuma ya bubbuga shi da yawa ko ya wani amfani da shi amma idan ba a samu wannan izinin ba to duk kuma wanda ya kuskura ya ɗauki littafin ya buga shi ya wallafa shi ko kuma ya wani amfani da shi ko ya sana'a ya sayar domin samun wani amfani a nan wurin wato haƙi ya hau a kansa haƙi shine ganin cewa ya yi amfani da kayayyakin da ba nasa ba kuma a nan musulunci ya hana cin haƙƙin wani bayan haka kuma malam ya ce a cikin irin wannan sha'ani ana iya yin yarjejeniya tsakanin wanda ya rubuta abin tun farko ko kuma ya tsara wannan aiki da kuma wanda yake son ya buga shi ya yi wani amfani da shi daban yarjejeniyar tana iya ta kumshi maganganun cewa shi wanda ya buga abin tun farko marubuci littafin ko kuma mai tsarin wannan shiri yana da wani haƙƙi ko wani kaso da za a bashi a nan wurin shari'a ta yarda in ji malam kai kuma bayan wannan yarjejeniya da aka yi duk wanda ya ce zai ɗauki wannan littafi ko kuma wannan tsari ya yi amfani da shi to cilas ya zo gunka ya nemi izininka idan ka amince masa sai ya zo ya buga in baka amince ba kuma baya da hanyar da zai buga shi idan ya yi haka to sunansa ɓarawo saboda shari'a ba ta yarda da kai amfani da kayan wani a cikin wani sha'ani ba ko kuma ka sayar da su wannan hukunci ya shafi kowane irin shiri kama daga buga kaset na sauti ko na wa'azi ko na kira'a ko sai dai ko kuma bidiyo ko rubuta littattafai da dai sauran duk ayyukan da za a iya yi a musulunce ko kuma ba a musulunce ba kamar irin yadda kuka sani yadda studio la voix de l'islam yake gudanar da ayyukansa kamar yadda kuka sani ne cewa shi shugaban wannan kamfani yake zuwa a duk inda ake wa'azi ya dau sauti da hotuna ya zo ya hahaɗa ya tsara inda adda kurakurai ma ya fidda ya gyara ya kira malumai su yi gyara duk wannan wahala da zufar da yayi to sai ka samu wani a ƙarshe zai iya ɗauki wannan shiri ya buga shi ya yi amfani da shi ba tare da izinin mai shi ba irin haka ne shari'a ta hana saboda haka shi mai wannan kamfani tun daga farko dama ya nemi izinin mu malamai masu wa'azi da kuma kungiyoyi muka ba shi yardar cewa yana iya ɗauki waɗannan sauti da hotuna na wa'azoji daban-daban da kira'a da sauransu ya kuma zo ya yi amfani da su a ƙarshe ma ya shaida mana cewa zai sayar da su domin ya samu amfani amma kuma muka amince masa kenan kaga shi yana tafiyar da aikinsa ne a cikin izini kuma yana gudanar da shi akan shari'a wato irin wannan aiki idan mai shi ya riga ya tsara shi ya buga ya haramta ga kowane ɗan adam da ya ɗauke shi ya ce zai yi amfani da shi ba tare da ya nemi izinin mai shi ba wanda ya tsara shi tun farko ko da na biɗa kuɗi ne ko kuma amfanin kai da kai nan take takan yi waɗansu jama'a su ce to ai harkar musulunci ce wa'azi ana son ya yaɗu a ko'ina kuma kira'ar qur'ani ai ba laifi a ce ka ɗauka ka wallafa ka sayar ko ka baiwa waɗansu mutane a nan wurin abin da ya kamata a riƙe inji malam shine cewa da farko dai ai musulunci shine ya haramta sata kuma ya haramta cin zalum shine cin haƙƙin wani kenan idan mutum ya yi wani aiki zufarsa ce zufar goshinsa ne wahalarsa ce ya bi dare ya taka tudu ya shiga rami ya bi zafi ya samu waɗannan kayayyakin ya zo ya tsara ya buga ya wallafa kai kuma a ƙarshe kana canza mai a una sai ka ɗauka ka ce kai amfani da su tunan kaga baka kyauta ba saboda haka wannan matsala malamai sun riga sun yanke hukunci a kanta shari'ar musulunci ba ta yarda ba ko kaɗan ka ci haƙƙin wani zuhar wani bayan ya riga ya yi tsarinsa malam ya ci gaba da cewa abin da ya kamata musulmi su yi la'akari da shi a nan ita dai sata a musulunci sunanta sata ko mi ka ɗauka kuma ko nawa saboda haka ba za ka laɓe ba a bayan musulunci ka ce ai kasat ɗin ko cd ko kasu memuwar ɗin da aka buga ai wa'azi ne ke ciki ko karatun qur'ani saboda haka ba laifi idan ka yi haka ka yi kuskure abin da ake so a lokacin da duk kake buƙatar kai amfani da kayan to ka tattaka ka iske wanda ya yi shi na asali ka tambaye shi izini idan ya yarda ma ya amince maka to ba laifi sai ka zo ka bubbuga ka wallafa yadda ka ke bukata saboda a ƙarƙashin izini kake tafiyar da ayyukanka wato kamar yadda kuka sani wannan matsala ita ce ma turawa ke kira duradotar wanda musamman ma a nan Nijar aka kawo ta hukuma mai suna BNDA domin kula da ita tana kula da kwato haƙƙin waɗanda aka tauye haƙƙin su ko kuma aka zalunce su ta wannan fanni a wurin wannan hukuma ta BNDA wato ɗaukar kasa ko kuma wani abu da wani ya riga ya tsara tun farko ka ce kai amfani da shi ba tare da izininsa ba to baya da wani matsayi illa sata kuma ita wannan hukuma tana iya kokarinta domin kwato haƙƙin duk wanda aka tauye ma haƙƙi a wannan fanni kenan kaga kafin ita wannan hukuma idan ka lura musulunci shine farko wanda ya haramta sata ya kuma haramta cin zama ko kuma cin haƙƙin wani a nan wurin ya kamata mu musulmi mu yi la'akari da abu ɗaya cewa da addinin mu ya riga ya muna tsari ya muna tanadi kuma akwai mu da hukumomi waɗanda suke bin irin waɗannan tsare-tsare kenan dole tilas idan muna so ko kuma mu fita daga cikin ƙangin shaidan sai mun yi ƙoƙari mun bi tsarin addini kuma mun bi dokoki daban-daban waɗanda hukumar ƙasar mu ta tsara a ƙarshe sai malami ya ce wannan shine kaɗan daga cikin irin bayanin da muke iya mu yi muku a kame da wannan matsala ta ɗaukar kayan wani a ce ai amfani da su ba tare da an nemi izinin sa ba Allah ya sa mu ganar da juna mu kan mu gane kuma mu yi amfani ta hanyar izini da kuma neman yardar juna ga baki ɗaya ɗan uwa musulmi kun dai ji irin haɗarin da sata take da shi a musulunci saboda haka duk ilahirin waɗannan ayyuka da kuka sani na farko da na yanzu gabaki ɗayansu mallakar Cidola Fadil Islam ne kenan duk inda kuka je aka buga muku waɗannan wa'azoji akan kaset ko sai dai ko carte memoire idan ba anan ne Cidola Fadil Islam ba to shikenan kun taimaka an yi sata kenan shi ko a musulunci ba a taimakawa azzalumi ya aikata zalunci kenan ku yi hattara kar ku faɗa tarkon shedan ku nemi kaset ɗin ku na wa'azi ko sai dai ko carte memoire a Cidola Fadil Islam ta wannan hanya kukan taimakawa shi wannan studio ya ƙarfafa ayyukansa kana kuma ya ƙara samun ƙarfin kyautata tsare-tsarensa daban-daban domin ƙayatar da ku. Wassalamu alaikum.